لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة الجماعة واندا كي نقول كركدا أبرن دا مغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة ترى ga wata na safar hijira shekarar 444 wanda ya dace da shidda ga watan tara 2022 allah mana jagoranci ina ga yau insha Allah za mu yi darasi na darasi na 90 da bakwai a da takwas da sinin cisi'in da takwas na zama insha Allah na ga kai ne kabari a bayan na ga alama darasi na cisi'in da takwas wurin da yana ga darasi na cisi'in da takwas ne na'am za mu tashi kenan muna cikin bayani na babi na kitabun nika muna magana da mas'ala ta saki to sati da ya gabata abinda muka karkare dai magana kan mas'ala ta saki uku a zama guda cewa saki guda ne shi muka ɗauka don ganin muka ɗauki muka rinjayar da ɓangaren cewa sake uku inda ya zama guda ne a ɗaya za mu ɗauke shi kan wancan dalilai da muka ambata na makakarata wanda muka zo ƙarshen karatunmu mun tsaya kan mas'alar shi ma wadda uwa tana buƙatar kullum abinda zai muke da siya uwa irin wannan mas'aloli masu saɓani a wajen malamai balle abin da yake zaune a cikin kotunanmu a cikin wurin sharwoyinmu mazhaba ta malikiya ita ke hukunci akan dukkan rayuwa ta alƙalai da suke bayani kan mas'ala ta armi to don haka irin wannan mas'aloli duk da mun yi bayani kan mas'alar saki uku a zama guda a mun bangaren mu na fatawa muna badawa a ɗaya to amma kan samu rikici ganin alƙalai ko su uwayen suna kan wancan mazhaba ta suke uku ne kaga mutum zai ja ma kan shi rigima a yi ta hayaniya tsakanin kai in ma kai ka gane da uwayen matarka ko idan kai mai diya ne uwayen miji ba sai daba a rinka ci a tsakin goma cewa ana ce a zama maza kuke tunda a wajen su saki ne uku ne sai ta arme sai kuma ka ɗauki fatawar uku ɗaya ne a haka nan kullum mutum ya kare ma kanshi mutuncin kanshi ya kare abin da ka hayaniya kuma wannan yawan abu a hannunka yake so da yawa mutum yake wannan kafa kana iya yin daban-daban ka bi shari'a ka bi sunna amma mutum sai dunkule gaba ɗaya zubo su wanda kuma an san zubowa irin rigima da take bada ba to yawan haka mas'alar ta cewa na haramta mace ita ya kamata mu sani cewa na haramta mace shi ma a nan wurin alƙalanmu wurin shari'o'inmu kan mazhabata malikiya suna kan cewa in ka ce mace haramu ne ta haramta gare ka to ta haramta gare ka kamar zaman saki uku ne ba damar ma ka maida ta sai ta yi wani arme sabo to amma bangaren fata idan ka lalame mu kawaye mu mu mu ce a'a wannan fatawa ce ta mas'ala ce ta mazhaba ba manzon Allah bane bai wadi sallallahu alaihi wanda yace wannan hukuncin ko Allah ne wadi ba hukuncin Allah ko na manzan Allah kan cewa saki uku ne fahimta ce ta wasu magabata da haka a nan ma mu masu fatawa idan za ka tambaye mu da mu ba alƙallai ba ne ba in za ka tambaye mu tsakaninka da Allah a shar'ance in dai matar taka za ta gane ko uwayen matar ka za ta gane su yarda da hukuncin da Allah ya yi hukuncin da manzan Allah zama mana wanda yake aikace kenan a ɓangaren fatawa muna baka fatawa in dai layi ne kullum mutum ya kauce amma in dai yawa kana cewa na haramta ki kurin za ka yi kafara ƙarshen karatunmu hadisin da imam bukhari ya rubuto haka imam musulun na cewa abdullahi bin abbas ya ce idan harrama mar'atahu laysa bi shay wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace wa li muslim an ibn abbas إذا حرم الرجل مرأته فهو يمين يكفرها abdullahi bin abbas ke cewa idan mutum ya haramta matar shi ya ce ba komi ba sai ta abin koyin ku kyakkyawa shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin koyin wannan yana ishara ga cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama inda allah bada labari na ya haramta matar akan haramta abu da yayi kan cewa Allah mai rarauka ya yi annabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi maradat azwajik wallahu ghafurur rahim cewa ya kai annabi dan me kake haramta abinda Allah ya halatta maka dan neman yardan mata ka mini bayani neman lallabin matan ka ata da mai hankali irin da abin da ya gabata na shin zumuwa ne ko kuma magana ce ta ta saduwa da mariya shi dai ana Allah ce don neman yarda matanka kuma Allah ya kawo Allah mai gafara ne bijin ɗaya ne sai ta ƙarfar da Allah lakum tarika imanakum Allah ya faranta muku yanda kuke warware shi ne kuma ibn Abbas rafa da Allah tarika imanakum Allah ya ya yanka muku yanda kuke warware su ko walla maulakum ko da alimul hakim kenan Allah ya mutu mana ya yake warware zuwa kenan nan shi ne ibn Abbas ke cewa a ruwaya ta gaba idan har mutum marata huwa ya min yukafirwa idan mutum ya haramta matar shi rantsuwa ce yayi kamar zai kafara rantsuwa yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka ya wakana gare shi haka sura ta musamman sura tahrim mutum ya karanta tafsirin magabata hatta yin abun mamaki duk da malakawa muke mutum ya karanta tafsirin Imam Qurtubi da malami ne mai adalci mai ilimi mai yaki da hujja kadiba yanda ya kawo maganganu na maganar haramtawa duk da ba malike ne amma yanda ya kawo da goyon bayan maganar masu cewa idan mutum ya haramta matar shi ranzu kafara rantsuwa ya kawo kuma daga cikin magabata ba ibn abbas kaɗai ba haka yake ra'ayin abubakar siddiq haka ke ra'ayin umar bin khattab haka abdullahi bin mas'ud haka zaid bin sabit ya kawo da malaman sahabbai irin abubakar umar ya kawo da shi ibn mas'ud da shi ibn abbas ce duk akan haka suke in ka haramata mata rantsuwa ce kurin kafara rantsuwa ce haka waɗannan magabata suka ware kuma malami ba maliki haka ɗauki bilatul mujtahid na da muktasid na ibn rushd shi ma maliki ne da muna magana malikawa gaskiya malikiya na tura a malikiya malami masu adalci na malikiya sun tabbata sun kawo na hujja wanda a yau wani zai iya ce ma an kawo magana wannan kace an karanta ta ba kun bane kafar yace kai baka da makaranta ka kuma sai man karanta mutum a banza ka wannan magana to su kuma ga wannan malik kawon ne amma masa adalci wani kuma ce bincike da aka yi ra'ayin malikiya daban maza ba imam malik hatta shi iya gama idan kai hakan in mata ce wanda kashi da ita cewa dan kai ne da saki saki ne ne shi kai malikiyar magana da yake yawo a malikiya ba shi bane ra'ayin malik san fursan gaba daya na ga wa gaskiyar magana muna ba da fatawar mutum kai muna shawara mutum kai haramta matar shi dan haramtawa haƙƙin Allah ne baka haramta halal da baka haramta ruwa da kunu da shinkawa da hatsi baka haramta matarka haramta haƙƙin Allah ne amma magana ta alame to ga manzo Allah yayi kuma da yayi Allah ya rauka Allah ka magana kafara a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hakan kafara ta rantsuwa yi kuma ga tafsirin waɗannan bayanan fatawar da magabata da muka ambata waye hisu wa ma ya kai su balle hisu abubakar siddiq umar bin khattab abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas zaid bin sabit wannan duk akan wannan fatawa suke kuma ga diba littayin ba malike imam qurtubi haka ibn rushd al-maliki cikin sa da zaka fice tun kar magana wanda haka yana gaskiyar magana muna da madogara kwakwara muna ba da fatawa tsakaninmu da Allah in har ta wakana mana nasiya ka ai amma wanda ya riga yawan kabba laifi ne amma zai kafara ta rantsuwa shine kololuwa domin akwai masu ganin ma irin su masaruf su imamu sha'abi haka nan ba su ibn hazam suna ga ma in ka ce haramun ce ba komai bane ba ba wani ma magana rantsuwa ba wani kafara sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kafara dalilin rantsuwa ya gama da abin wallahi na haramta shine dalilin ma da kafara don haka idan mu ma dauki kololuwar kenan ƙololuwa mutum yi haka in har yawa kana yayi ya kafara ta rantsuwa mata shi kuma ba saki bane saki ko dai babu saki ko dai bai san saki bai cikin lissafin ma sakewa bai zama ko dai bai saki a wani magabata balle ma a ce ku ne ɗaya ma babu kudin kabbace kai ka haramta halal kudin ka yi kafara ta rantsuwa shi kenan matarka matarka ce ka ci gaba da zama kuma ka kiyaye gaba shi ne kudin nasiya mu ga masu shiga wani lamarin in an riga yi muna ba da fatawar akan kurin ya ka fara tare kuwa shi kenan kan wata fatawa ta wancan magabata wallah ala sai karatunmu sabo wa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha annabi da tajawun lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udhu billahi minka فقال لقد عزت بعزم ilhaƙi bi ahlik nan wannan hadisi ya zo a nan wannan wuri ruwa da imam bukhari ya roto hadisin aisha radiyar anha tana ba labarin wani abu da ya waka na bin tajawul ibn tajawul wannan baiwar allah annabi ya rubuta sallama tun dalilai da dama na kawo dai mata suka mata makirci suka sa mata dai shawara annabi ya so a ce a uzbillahi minka ita dai aikace ta ce a uzbillahi minka shi kuma na sadar shi ke faɗi na mana azakun billah fa'izu sun sa azakun billah fa'izu wanda ya nemi tsari ne mu ana ya nemi mana sa azakun billah fa'izu wanda ya nemi tsari don Allah ku ba shi tsarin kwashe kariya to wannan baiwar Allah an shigo da ita an kawo tana amarya zan ya rubuta sallallahu alaihi ana kawo ta iya shiga wajenta sai ta ce a'udhu billahi minka to na an ce abin ya mutu daga kulle-kullen mata kamar tsanin magircin annabi ya san jin haka su kuma sun san annabi ya haka bai ba shi fahimta aka dai kulla mata dai ta hodi dai cewa uzbin lamin to tana faɗin haka sai ta laƙar usti bi azim ai kin ne mu tsare kwa da mai girma kenan ba ne baki na bisa aka mata mutu'a ya ce kuma ki ta gida ilhaƙi bi ahaliki ta gidanku to wannan shi hafiz bin hajar me dalilin kawo wannan ruwaya a wannan wuri dalilin kawo hadisi a wannan wuri mas'alar cewa idan ka ciya mace ta gidan yana iya zama saki magana kenan to amma anan ya zama saki kenan iya cikin kalmomi na kinaya saki in gane saki domin saki na kinaya muhi aka doka in iya bukatar niyya da kace kaza iya kayan niyyar sake ne kenan kana iya niyyar sake mace ta gidanku kuma kana niyyar sake ta ne kai shi za ka ce irin yadda ake a yau al'adun rashin bin doka ta Allah rashin bin dokar armi mutum iya abin da ya gada ma mai daɗi zai aikata daga ɗan zuciya ya hau kurin shi ne zai yi zai ce ta yi gidan kwashe kaki ma ta yi gidan to wannan aka samu irin wannan kalma ana yin ta to in har mutum niyyar saki ne ya yi za a iya ana ɗaukar shi a kalmar saki amma abin ne mai zahi ko kudin zahin zuciya ne ko ta je sai an gyara ko ya yi ɗan huta wannan ɗin haka yake niyya to wannan bai zama saki tun da ba ne suke miki kin irin wannan mutum ya irin wannan abin wani alƙali ko uban yarinya ko nata bai mai hukunci cewa ta saku shi za a tambaya tsakaninka da Allah da ka ce ta yi gidan ku kake bi wani bai ma fasara alƙali ko dan wanda ko wani wani kai ne tsakaninka da Allah me kake bi in ka ce gaskiya ne sakin da nake shikenan an kare a ni dai kun abin da kai na ne zai ko ta ba haushi ne ko ta ji an gyara to wannan bai doka sai duk da lahi ne kuma mun ga muku cewa a shari'a a musulunci Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe la tukhrijuhunna min buyutihin wa la khurujun kasu hudda su daga ɗakin su su ma matan Allah ke suka kuta kinan mace ɗaki ko da rabu muna magana a halin rabuwa zama ma ya ƙare aka ce kar ta huta kai kaka hudda ta ita kar ta huta to ina ga ɗan bacin rai yan wani wani abin da yawa ake bata zamantakewa mata tana son miji miji na son matar shi kurin ɗin zan zuciya zai wannan kaba ta tafi gida ta ala a gida uwa ta hau uba ɗan wasa iya so tana so armanan ana kallo zai lalace su sun hau iya kai ka wuce ko ta wuce da aka nan awon kullum abin nan yawon a kauce musu in kai hushin ka yi kokarin danne zuciyarka dan abin tsakanin ku bai yi ba ga yama wani nata sai ya zo kuna gida a yi kokarin su in sulhu iyayewa in kun bai yiwa ga zaman bai bai yiwa ne ba lahi bane ba araba Allah ce haka Allah ya umarni wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakam min ahli wa hakam min ahli in da ka da tukla bainuma Allah ya ce in aka hango matsala kenan inda abai ta karo aka hango gidan su wani akwai problem akwai matsala an kasa gyara ta Allah ya kiran dangi ƴan uwa fa ba'asu ku aika ina gidan ma'auratan haka min ahli haka min ahliya a aika wani daga cikin dangin shi da danginta a kwafe a gida ake zuwa ba gidan alkali ba ko gidan juju ba a gyara arni arni gidan alkali juju ya abu ya lalace ɗanwa ba a san kai maganar arni wurin shari'a sai halin da abin ya cakuɗe ana neman raba kayan kura amma inda ake neman a gyara kuma asiri rihe a cikin gida Allah ce a shi can a yi magana in sun ga ya kamata a zamana a ci gaba da zama in zama bai yi wa a raba zama ba laifi ba in wani muna kira ma'aurata maza da mata aka samu da mushkila ta fuskanto a jama'a gida ta fuskanto ma'aurata rikici ya kabri a kasa gane juna to Allah ya tsara mana ya karantar da mu na musulmi ya karantar da wasu aje suna gidan ka aji gidan alkali ko wata masharanta a gida za mu bude ya a zuwa iskoku a gidanku cikin mutuncinku kuma wanda ya zo ba zai tona asirin gidanku ba amma da masharanta kowa ya ji ko kun gyara a kudin kallo ko kun gyara an je gidan alkali ko gidan juju ko kun gyara wasu na kudin kallo sun ji labarin da kuke ciki amma a gida wanda ya ji daman ɗan uwan shi ne wanda ke jin yin wuri shi ita na da na kusa na bai zai bazuwa gari ya muku bazau hudu ya surun komi yan wa abin da Allah tsara shi ne zai gyara mu wallahi sabarin hannun Allah suke da matsala kenan a je can a zamna Allah ta adiba in dai har ana neman gyara shan gyara in ma rabu ta yi Allah ji balai ibn saraba amma dai a cikin mutunta cikin sirri to kuma idan ana magana a halin halin halin rabuwa makautata ina ga halin tashin hankali ina ga halin rigima bacin rai ya haƙuri kakka hudo kayanta kuma zai hudo kayanta ya watsa kama ta kayanta duk ana samun wannan kuma da ya mutum ya samu jarrabawa ga mutum kuma iya kiwo kiwe iya kiwo kiwo ban ya iya ko ta iya ta ce ta kiwo ta komawa duk da sharance ta koma amma ce ta iya ai ta bala'i to nan ne ka kai gaja kuma wannan mu muna zama da su da yawa kuma sai ka mutum ya zama sakare ya wani ala ce ya zo iya kuma akuwa iya mata to na gano na mutunci ka je ka kaba gaza kuna kana mun banta kana ta kana ta mangaru akan akan ba kana mun banta kaga ba wani magana girma kai da girman ka haka mutum kullun ka bi doka da Allah maka sai ka kike rayuwa kowa ji dadi dan kai ne ya kace ya ga samu kike rayuwa Allah ta kike to shi dai anan almuhim wannan kalma wannan hadisi ya kawo shi akan tahi gida ilhaka bi iya daga cikin kalmomi wanda ana daukar zakar saki wajen wannan rawaji ta Imam Bukhari sai wa an Jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه يعلى صححه وحاكم هو معلوم abinda yake hadisin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce babu saki sai bayan arme kun babu yantarwa sai bayan kamallaka sai ya kawo ruwaya ta abu ya alaka abu ya ala ya kawo shi haka hakim ya inganta ruwaya amma ce huwa ma'lul jabir bin hadis yana hadisi yana da illa yace wa akhraj ibn majah an musawwar ibn makrama mithlahu wa isnadu hasan walakinahu ma'lul aidan ya ce haka ta wata hanya daban da jabir misal bin makarama shi ma ya kawo hadisin dai ɗan wa almuhim wannan ruwaya wannan hadisi duka tana da matsala wadda amma mun bi shafi yawan shafi a baya zamantowa wani lafazi wani bayani hadisi ya kawo a ce bai inganta ba bai ture wannan hukuncin da yake ciki da yakan yi wani hukuncin akwai shi a wata hanya daban wanda ba nan ba ɗan wa masala ce sananna ko ba a gaya maka ba ya za a yi ka saki matar da ba taka ba ya za ka ke banza shi mana ke da shi na abin da ta kawa la ta la ka ila ba da ka abin da ban bagari bagari ka ta ka sake shi da ma sake ki da ba nan ka beki ita ka sake ki da ma shirme ne wani abin da ta kace na sake ki da ma sake ki da ba nan ka beki abin da yake hannun ka shi kake sake ya da ma abin ko da kai da ma za a masa shirme ne haka wala ita ka illa ba da illa ba da mulk haka ‘yantarwa baka ‘yantar da bawa da ba naka ba kaje kun bawan wani na ‘yantar mara na ‘yantar shiga da baiwa to ka san malamai suka yi magana irin magana suna shigowa cikin in kana karanta da tawon fiƙihu da ke wasu ƙwalluwa ta malamai da wata ƙwalluwa ƙwalluwa ta sha'i ya ka to zuwan da wani magana to wani ce to ni wannan ina abin da ta ke ta wa kurman wa yana abin da ta ke ta in na arziki da ta ke to ya ne ka ce eh tunda ya ka kalmar ana iya yi kenan to ta ce ɗaga hadisi an wa bane gaskiya na kwallo a takaskace dai kuma kuma tsaye a nan kurin babu saki abinda mana kayan armi kenan sai ka arma za ka saki sai ka mallaka za ka yi da wannan magana haka take ko da wannan lafazin hadisin bakin inganci magana ke sai wa na amur bin shu'aib an abi an jadi radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nazar ibn adam fi ma la yamlik ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصحاب ما ورد فيه wannan abin da yake ruwaya ita wannan za ka ga a cikinta ita akwai abin da yake cikin wancan wanda bai manta ba me ya magana cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce la nazara libin adam fi malam babu bakance muna ce addawal misali biya sai nazar kuna ce na dora ma kaina zan yantar da bawa kaza ko zan ba da motar wani na dora tsakanin na dora ma kaina na dora ma zan ba da dan Allah zan ba da motar wani ko injin wani kaga nan zama shirme ne an ce wanda man ba a kira shi nazar da mun shirme ne kai ba magana ma wata kafara shirme ne da man kai in da abin da ce ka fara da mu kulli ba sai ta bata wati ba da man ba azar bane ba shi ne da kun hira ce kan kai hira ce kai dan baka mallaki abinda ka mallaka kake cewa zaka ba Allah abinda mallaka kace ka bana haka shine ka wala itka lahu fi ma la yamlik haka babu yantarwa ka yantar da wani abu sai abinda kenan abinda ka mallaka baka mallaka ba baka da maka yantar da shi wannan kuma hadisin hadisin sai ya tabbata wannan kenan wannan ka ko da wannan hadisin bai tabbata ba kaga nan akwai maganar yantarwa kuma akwai maganar wala talaqa lahu fi ma la yamlik haka baka sakin abinda baka mallaka mana mata mata da baka alama ba ka sake ta shine kan kaga nan wancan ruwaya da illa maka wannan hadisin yana da dogare iya da tabbata hukuncin da yake can kaga wata mai gana ko amma a wannan bayan nata abin da ya guda ne abin da yake cikin can shi ne a nan kuma hanya tabbatanta ta kama gani sai da kake nan dan yanzu bai ganta ba ba mu iya tuni hukuncin gaba daya to sun kaga mun samu wata ruwaya wadda take da madogara cewa tabbas baka sakin matar da baka arama ba kuma baka yan tarbawa da baka mallaka ba kun baka nazarin abin da baka mallaka ba abin da ba naka ba baka ce na tsura ma Allah zan ba da kayan wani kurin shirme ne kai ba ma kashe na zaba lafiya maka fara wannan shi ne ita abu dawo da turmuzi kuma ya inganta shi imam bukhari ma ya ce wannan hadisi cikin abin da ya zo na wannan mas'alar wannan shi ne inganci kasa malamai kuma wanda nan ne ya fi imam bukhari malamai suka yi haka a ce ga imam bukhari duka hadisin ba amma ce a cikin maganganu ya ce a sau ya ce ba fa da fata ba kan wannan mas'ala kan wannan mas'ala ta ba a sakin abin da ba a rama ba ba a yantar da ba da ka mallaka ba magana zar wannan hadisi shi ya inganci cikin duk abin da aka kawo masu magana kan wannan masala amma ba da imam bukhari ya kaji ba ba da shi ya kashi ba amma ya dibi matsayin hadisi ne shi bai cikin sharadin shi ba zai kai shi amma dai a cikin abin da ya zo wannan shi ne mai inganci da ya ka samu wani wata ruwa ma zai caji hadisin ya inganta ba zai ka ruwa ma shi bai cikin sharadin shi bai kashi ba to wannan kenan wannan wannan ruwaya da na ga muku ta tabbata cewa mutum bai nazarkin abinda bai mallaka ba kuma bai yantar da ba da bai mallaka ba wannan shine haka baka sake mata da baka arma ba sai wa an aisha radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a alqalamu an thalatha عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وهو أحمد والعربة لكن مجلس هو حاكم أخرج بني فدون حديث هنا ده هنوي تبتتو ولا حديث ده تبتا abin da ke cikin hadisin Aisha radiyallahu anha take ba da labari tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasa an ɗauke alƙalami ma'ana ba a bai cikin takali bai cikin doka mutane uku ba sa cikin doka a sa musu zini a kama su da lai yau hara an na'im hatta stakis mai barci sai ya halaka nan mai ana yakan yi mai barci cikin barci a kuma su gagan barci da kyau zai iya jama take mai ya take ta cikin barci da gambarci an samu abin da yana mu akwai na cikin mutum zai tashi yayin je wani wuri ya dawo kuma cikin barci yake daga a barci yake amma an samu na han mota ya zo bude ya tuka ya tafi wallahi mota ya bude ya tada ya tafi daga ba tashi a hanyar tashi daga barci wallahi manya suna yi yara suna yi ni kai na taɓa muna yara na taɓa tashi daga gidanmu na je makwabta na ɗauko wani kaya wata ƙwaya zo na ajiye gida ana kallo na na je na zo na ajiye na kwanta kuma kuma sannan yi ba da wayo na haka kenan barci mutum yana iya komi yana fita cikin barci mutum ya wani abu ko ya bige wani abu ya bige wani abu cikin barci kan ɗai bige wani abu kuma ya sami illa ni a gabana na kai biyu wani masala akwai wani muna kwanci da su da shi kurin iya kusa na gabda ne kun har ihu iya ihu iya bugon katanga iya bugon katanga kwakwan shi kwakwan suna jini katanga ce talaka da ya tashi bai kun haka amma kwakwan suna jini kaci kaci a gabana wallahi wannan kuma muna kwanci shi ma guda rage ihu ihu wuce ihu ihu ya kwanta zama sabbin kuma zai biya ba ihu wuce ihu ihu ta da ta shi ɗan can ya kai ce ba kuyi ba tun na gaba na kai ba da abin da aka ba labari ba ke na ta kace a barci mutum yana iya komi idan wani samun matsala a cikin azumi ne ya mulki na saduwa ana ka ba da rana he mulki na saduwa da ya jima'i kuma ya hudu mani ya saduwa to ka gani barci ne mulki ne har makon ya hudu da mani cewa a yi daga ciko amma ya barci ne asibiti lafiya lau kuma ba ba shi lada laifin a ce ya zina barci ne a takaice ne kenan na shi ne magana cewa kenan mai barci bai cikin alƙalami magana kenan muna cikin babin saki kenan irin wannan ana magana kenan ko da ta wakana cikin barci irin wannan mutum irin wannan gagan barci ya san ba ta baki faɗo wani magana to ba a ce a ya ce a take ta a inda a barci ne shi kenan dole a tsaya nan barci gagan barci ne amma ƙarya yake zai kuma shi da Allah alƙali bai ta biyar da ba in ce gagan barci ne musulmai ba sai dole a riga ya da barci kan shi da Allah kuma imanin shi Allah san kuma abin da ke ciki dan Allah ya Allah ya san gaskiya Allah ko da ka hodi alƙali ya da yan kuma wani aka ce magana takawa da magana fatawa zai yi kai an kai a hukunci ka wurin shari'a a hakarun shari'a alƙalin dole da irin wani ababen amma allah ya san gaskiya ka san sai kai kai ke na wani mata ne mata kana da zanen a wajen kama kana da zanen kana da zanen sai da arama a cikin sanar arama sai a cikin sanar arama ba koma sai ka ce ka suke da ka ce kai barci kake alƙalin zai da barci yake shi kenan amma allah ya san zanen kake da ita bai halitta maka alƙali bai halitta maka bai halitta maka shari'a zaman kanta take manzo Allah kanshi yake cewa zai yi ku zo waje na shari'a wani yi wani baki iya magana da shi iya magana ya ce ɗauki wani haƙƙi ba shi da zai iya magana shi amma ce kusan wani mutum mutum wuta ya ciwa wuta ce kaci ya ce ne manzo Allah ne na baka na baka gaskiya a wuta kaci yau ka samu lokaci a samu wata wuta rigima a zahiri ya ce a kayi a sharance a gaba da kaliba na kai ba ba hujja na ta zama matsala wata ran na je wani wani wuri wurin sai da kakantin shi mutumin iya cewa ya ba da tan kaza ya ba da kudin ta uku siminti ta uku shi wakili ta na shaida ni baka bani ba to na shaida ina mun ba da muka ba muna ba da rashi ina take bici babu ina take sai yace na ba da lokacin da ce na fitin da ya zuru zuru a hujja kuna kace kun shirme ne tun babu shi shi ya ce mutum da kuma aka ce mutum ana mai shaida bai muntuwa shi mutumin bai muntuwa iyawa iya nama iya ji nan gada ya ci ɗaya ta ake yana mashi mai mantuwa amma ko yawanci ƙarshe an ƙare shi mutumin ya dangana ya tafi shi ya dangana kurin ya tafi ana bincike aka samu takardar da ya biya kuɗin tau kuma abin rai ya ɓaci na ce abin da za a yi ba a ce don abin akwai matsala yanzu a zo a ce wani shi kenan an yanzu a san da ta karya ba ga kayanka haka aka yi birin shi ne wannan ka bada abin nan kun da gani shirku ka zo kun rubuci abin nan sanin ba da ƙarya kun nan san ka bada ka ji ka dauka shi ke da balahiya kaga a sharance zaka shari'a kun ba ka shaida babu shaida kun kiran mai bi ke so dai aka samu wani lokaci mutum alƙali zai aiki da zahiri amma Allah san faɗi in ma kai gado iya shari'a iya baki ka san ba gaskiya wannan ka kare mutum to ka san ka taƙin ka ba kenan muna maganar cewa kenan magana tattalin magana dora mutum shari'a sai iya ida shi a barci ba ya ce wa annan sakira ta ya kabo kuma an ɗauki alƙalami na yaro ƙarami bai cikin shari'a ba a mai hukunci doka ba ta haushi ba sai ya girma nan mun kawo an kawo wani hadisi amince wucen bayan malamin ya kawo littafi fiƙi wuce hadisiya duk hukunci ne shi ne sanar da nake so maka ya so ka maka zama san ada kenan da za ka kaddara yaro karami ya saki mata ya ce bata sako ba to amma masala da malamai ke sama magabata shin yaro yaro suna kama shari'a tana iya da aka yi arme ko karami ne an yi a gaban ta zama mata shi don ka ka riga shi mutane ana iya yi amma yaro idan gairi mummayiz yaron da bai shiga hankalin shi sai su mace ya ce a a sake bi ba zike magana akwai yaro ko ya sai ina sa gaba yaro ya shi hauru sha biyar sha biyar ya shi ya da hankali shi kofi aka mai arme to wannan an sai ce in dai mumayyiz ne ya sa bangaren saki ke ce wannan iya dauka saki dan wannan abu ne wanda aka yi sabuli akan shi to suna ga cewa shi ma kin dai tunda yaro ne uban shi ne wakilin shi dama ana arme na wanda bai balaga ba akan uba ne wakilin shi shi zai kenan bai zuwa ce ya saki dole sai an gama waliyin shi shi zai hukamun sa a sa mutane haka haka ruwa biyu haka ba ma mutum gaba daya amma bai cikin ganin shi iya mai arbi da irin wannan ko saki nazo da ba ki da shi ya ce a ke shi ke zaman jikwar ko ki je ki je haihu ce haka ake musu tunda shi ya san bai cikin bai da hankali kenan yaro karami sai ya girma tunan mas'ala ta doki alkalami ga yaro karami akwai bayanin cewa rahama ta Allah bangaren zinihi ba a rubuta ma yaro to amma bangaren lada ana rubuta ma yaro ana kan hujja da haka cikin sunan bayan cikin sai musulun hadisi da ya inganta na sallallahu alaihi wasallam wannan mata wadda ta zo da yaro a hajjin shi daban kwana dauke da yaro wanda manzon sallallahu alaihi ya iske su cikin tahiyya ne da zaman na kawun su waye wannan ko mutane ina ne su kai kuma wane ne anta man anta ko sai ko sun yi imani annabi sun yi imani shi manzon Allah ga mu san shi ba tun shi garin su tahiyya ta gama cikin aikin haji wannan ko su su wane ne sace kai wa mana an ta kai kuma wane ne yace rasulullah sace manzo Allah ya tsara ba kike da to anan mata san mata ta dauko ya tsara ya rasulullah ali hada hajj dan da hannu ya rasulullah wannan iya da haji yace na'am walakin ajr walakin ajr eh iya da haji kima kiran lada hake nan an ce aikin alheri na rubuta mai yaro aikin alheri duk da san haji ne balaga akwai magana haji amma da kenan amma zili to nan an wakan samu matsala akan samu matasa yaro da wayan shi karas ma bai balaga ba he dogi da wannan ai an ce ba a rubuta mun zini to abin da ba gane wa wannan shegantakar da kake kana kai yaro ba dan gane ba haka daga zantan ga babban manza yaron manza ne dan ga babban manza yaron manza ne mutuwa ta shi eh yana kaga da kuma mashar shirme ne zaka ba ka mishi huda ne jin kaga da tinya banza ta yaron manza ne daga ya kurce ta shi lalatacce shi ke ne ta gaba kenan kan wannan abu ya sama akan yaro matashi ya ce a to bai zini ya kanakin banza to lai ka girma kanakin banza haka shiga layin mu manyan kuma sun kuta kauce ma saban Allah da ya kawo mai barci sai ya halaka kuma yaro karami sai ya girma sai ya yi wa anil majanun hatta ya aqal aw yafiq shi kuma ku ci bai cikin doka har sai ya ka hankali ko a ce ya halaka daga misali in su mace misali ya mutum sa cikin su ma ko cikin magagi ne tana da betin hankalin shi shi ma da abin da iya wada da hankalin shi ya haukace sai su ke mata don muna cikin ganin kitabun da talak kenan in sakin ta yayi matuƙa bai da hankali yanzu to ya ce sakin ba sake bane ba magana kenan ba aiki da aikin da mahaukaci yayi bai cikin doka wannan shi ne ruwaya kuma ta tabbata dai ta ɗauke alƙalami daga mutum uku mai barci sai ya halaka yaro ƙarami ya girma mahaukaci sai ya shiga hankali shi rawa ahmad da kuma al'araba da tirmidhi kuma sahu hakim wa akhar da hadisin da ya tabbata hadisin da kace hadisin sai babu raja'a babu na maganar haƙƙin magana kome ka saki mace kuma ka maida ta igiyarka wannan shi ne za mu tashi a kan wannan hadisi insha'allah عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرج البهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل أما راجع مرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فلشد الأعمى وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله abinda yake maganar cewa imran bin hussein radiyallahu anhu an mai tambaya akan matsayin mutumin da ya saki matar shi kuma ya mai da matar kenan ya sake ta kuma maida ta ba shaida sakin ta ba wanda ya ji kuma maida ta sakan shi ita shi ne sai ya ce a shaida ala kalaki ka yi shaida a kan sakin da ka mata haka kuma a kan maida ta da kai wannan ruwaya duk ya tabbata zuwa ga ibn musa sai ta ce makufan ya ce sanadu sahihin ma makufan zuwa ga ibn musa wata ruwa ta bayaki abinda ke labarin ya zo imran bin hussein su'ila amma raja imrata wani mashi nan tambaya da aka mai tambaya akan mutumin da ya mai da matar shi bayan saki bai kashe da ba cewa figar suna ba kan suna ba kenan to firfis al'an a yanzu ya kawo shaida yanzu ya shaida mai da ta na yin wa mas'ala ta mai da mace shaida duk malamai an yarda rishin shaida bai hana saki bai hana komai amma abin da ya yi cewa mustahabi ne an yi so ka shaida amma don ka sake ta da kai sai ita bai hana ka tabbata saki amma mutum in yi zai yi abin da ya dace da sunna ya nemo wani ya shaida ya saki wanci lokacin da ya huce ya gyara sai ya ce kuma ka shaida na mai da shi ne sunna amma inda zai kasance daga shi sai itan ya yi ɗan uwa kullum mutum ya bi sunna wala ya zama lafiya ɗan uwa ka sama ka so da yawa wasu maza za su wa masu irin wannan sakin ɗan daga shi sai ita ɗan jaraba zai iya mata hasu uku kuma san ta yake sai ka shirya cewa shi bai bawa shi biyu ne ita kuma ta tabbatar da uku mata ta yi tsoko da ta irin zuwa da Allah amma da ƙur'ani ta taratsi amma ya ƙirƙi ce shi biyu kaga wannan rashin tsoron Allah ne bal santa ne ya wuce yawa yake zai iya halatta haram amma tabbata ta tabbatar uku to kaga wannan inda ana shaida kaga ka tawa kana eh shaida wani ya sake ni ko da shi ke ta ga wani ya saki da wuri dai ya sake kana duk mai yawa karshen abin ne duk masu aka mai yawa karshe suke nokewa sai su baka bane ba to abin da ya ce sunna in har ta kama a shaida na saki wanci wannan abin da ya kamata ka yi kenan kuma haka in ka meda ka shaida na meda ta duk da akwai matsala cewa shaida ai ba ya zo a gaban ta ba ga idan idan akwai baya baya da ba kashe shi da suke da ya kashe gaban suke mazaka ce ga na suke ta da ya mutu ya sani shi to shi dai ka gaya wani tabbas iya da kyau amma rashin bai hana ingancin take وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق مرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها عبد الله بن عمر لوتن da yake matar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar kame umarnin ya maida ta kenan maganar ai kaga wannan matsala ce da muka can bayanin baya na maganar sunnar saki a cikin tsarki ko abdullahi bin umar saki ne ba cikin tsarki ba kuma umar ya samu labari ya ce ya ga annabi ba annabi labari kenan an kaga inda har bai sani ba ya za a yi ce a maida har yanzu kan ƙaran abdullahi kan wajen wannan abin da ya aikata shi da almuhim cewa kome kuma haƙƙin miji ne Allah subhanahu wata'ala ya ba maza wannan haƙƙi ya ce wabu ulatu wani haɓun da yadda nufi dalik wannan maza maza mata su suke da haƙƙi na mai da mata a cikin idda ke lokacin da mutum ya saki ɗaya ne ko biyu ne Allah shi ba wannan doka shi ba haƙƙi ba tare ba da ya nemi da uwarta ko na ubanta ko wani nan dan nan akwai al'adar ta mata da matsala kwarai akan samu zaman alalata arme irin wannan miji ya ce ya mai da uba ya ce a wa ba ka take ta ba ya hana sam ta koma gidanta to wannan gaskiya kai mai arman in ka san da ka arma idan miji ya saki mace ɗaya ko biyu lokacin da ya ce na mai da ki ko na mai da ta ta koma ike shi he dai a mai wata lallaba sabuwa sai ka cikinta ba maganar wasa kuma manganta ba babu wasa kan shi kenan in dai mutum suke mace ko da yake ce ko da baka ana rigima wanda ka mai hudu ya suke ta amma da kana da yake ce ka ce ai suke da ba ta komawa ai ba hakkin ta gaba ne ba ta koma ba hakkin ta ba hakkin ta bane ba hakkin miji na Allah ce illa ana ga wani matsala ba ta yi wahidi a ji abin hudu kuma a je gaba alƙali a yi hudi a biya ce wani kuɗi ko kuɗin an tabbatar a kotun gallazawa wani shari'a tana rabawa shari'a tana iya raba ba ce ba a yi shi kenan a riƙe mata ta mutu bala'i kenan namiji ke mace bata da haƙƙi an cuce ta a Allah tsara komi abin da ake magana in haka ne salim har ba komi amma an aka tabbatar bala'i yake mata aka samu shaida ta ce fata koma ba zan haƙi ƙaryar barama tun da anan ba magana kama ka musamman kauli daga da magana huli haka ne kurin ba cutarwa amma alƙali ya tabbatar da wannan gallaza mata ne yake da shaida da komi zama su baiwa kuna raba su zashi a raba su ko da bai so in ya tabbatar ko akwai cutarwa ba gyaranta kenan amma a haka kenan ya ce mata ta na mai da ta kurin an samu ilan matsala kuma ce na suke ta ba su ne shi kenan ya ce gaskiya na mai da ta shi kenan ba ka ce ba kai mata koma ko ta tashi ainihin mai da ba bani komawa aka sana ka so da yawa abin ya zama to matsala da ya zama a gidansu shi mijin ya ce ya mai da ta ubanci mata komawa ko ta ce ta ki mata komawa ita ce ta ki mata komawa kenan dai a ƙa'ida miji ke da haƙƙi lokacin da ya ce ya koma to dole a ɗauka an koma to sai wanda yake da shi ne ƙarshen babu sai babul ila'i wa zahir ko ziyari ne dai bal kafara babin ila'i da zihar da kuma kafara me ila'i ila'i shine rantsuwa akan mace da zai ilu min sa'im suke yin aka ta ila'i ga matar su tabbata ya ka ta me aka ta tarabu za arbat ashur fa in fawbana la gafuru rahim Allah ya ce wanda ilu da zai ilu min sa'im tarabu za arbat ashur wanda suke ila'i ga matar su Allah ba ta dama tarabu za arbat ashur za a yi jiran wata hudu fa in fawu kirin bayan wata hudu ne in suka dawo tukun za a yi magana da yadda ci gaban shi zamu ji bayar gaban shi Allah kinna a takaice da ilahi shine ana ke banan wasu gina ana mai ilahi kai rantsuwa cewa matata na rantsi da Allah bana ƙara kunci take shine ilahi kurum ka tsaka kanka ka rantsi da Allah bana ƙara kunci ta kurum ba ni zihari kurum ka rantsi kunci ta kurum to a ce a lokacin jahiliya kai musulunci haka suke shikenan mace ka sa mace ka sa mata ambargo kai baka sake ta ba kuma ba ta damar arme kai baka sake ta ba haka suke da shikenan ta gama ya wani mata haka ya mata ke ta ya gama da ta kuma shikenan shi ba sakin dabi amma ya rantsuwa bai taba ta shikenan tana nan kurum amma da ta gare to shi Allah ya kawo tsari a musulunci shi zamu bayana gaban insha Allah yace an Aisha radiyallahu anha qalat ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam من نسائه محرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارا رواه الترمذي رواته سكات wannan ruwaya ta Aisha cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa ga matan shi kuma ya haramta faja'al haram halalan ya sanya kuma haramkin da ya halatta kenan ya halatta da ya haramta kuma ya halatta sai sa wa kafara ta rantsuwa ya kura wannan matsalar ta wakana amma ba haka wannan ruwaya ba ta inganci cewa ga nan sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam inda aka samu ya taba hushi na wata guda bai kare shi ga gidan shi duka yin yalan shi ma wannan ruwa ba ta inganci amma ma'anar magana ta tabbata amma ba wata hudu ba ba ila'i bane ba ba ila'i bane ba an ce bai alaƙa da maganar babin ilahi don shi ilahi ka yi rantsuwa ne sam kurin na ƙari da ita amma zala rantsuwa ce ya ce bai shiga gida wata guda wanda ya koma tarakashi ko masallaci masallaci ya zai zaman shi har shiga wajensu wanda bayan ya kwana 29 ya shigo aisha ta ce ba kai ka ce sai kai wata guda ba ji kamar mutane sawa ta lissawa tana lissawa ya kwanan ya kwanan da shi tara kuma ka shigo ka shiga wata kamar kamar kamar kan ba ka kare shi ba kan ba da wani ta yi kan ba da wani bari shi kuma ce kama ce ba kuma ya ce aisha ai wata iya talatin iya talatin ba daya kin ba daya ne wata shi ke nan to amma ka nan ba wata ba ta hudu bane maza na sirri kenan ta kace wannan ba daya ban da mace magana wannan ruwa tana hadisan mudu da'ifi ne marfu'an سي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق wala yaqau alai talaq hatta yutalliq akhraj al-bukhari wannan ruwa ta ibn umar abin da ke cikin ta yace idan madak arba'a ashhur idan mace ta yi wata misali mataran tsuwa ba na kwanci da ke na rantsi da Allah to idan wata hudu yayi waqafin muli ta tsira shi to an har daga yau ko ka koma saduwa ko kwanci da ita ko ka saki baka zaman gada zaman da wata hudu ya wuce bakin dokar da Allah ya baka shi wace aye da zai duniya misali rabu ta arba'ata ashhur din masu ji masu ilahi matan su rabu ta arba'ata ashhur sai zaman wata hudu aka ba ta dama kenan wata hudu kadai gare ka an wata hudu ya wuce za a tsaye da ka ka sake ta an san kuka maida amma ta wala ta wala ta hatta tsalik ba a cewa kurin dan ta wata hudu kurin shi kenan ta saku haka bane nan akan sami wani matsala da mata da maza wani lokaci wani rigima bacin rai a kan mace da miji kun sai kun sai kaurace mata kun sai kaurace mata ba su sabuwa da ta to wasu mata yanzu kama magana ai an ce ake wata hudu shikenan an ya lalace wannan ra'ayi ne mai rauni kwarai cewa kurin arniya mutu aka a wannan doka ce a wata hudu mace tana da haƙƙi ta yi ƙara ta yi ƙara ba ta yarda ba ko ya cigaba da mu'amala da ita ko suke ta a nan inda misali matar za ta haƙuri ita ma iyawa ba ta kaka ba ko ba ta buƙatar ba wani matsala a in shekara goma zai tana nama da shi aka zama sana masarar mudda wani matsalar sai shekaru a gida guda kowa ya harka shi ba huce ba to ita mace abinda haƙƙi ne aka bata bakin wata hudu in kai ƙara ne baka zama ka ce baka yi daba bakin wata hudu ne ko ka dawo ko araba amma in ta dangana ta kyale da hushinka ta kyale ta zamanta iya na harbar fiye arme biyar rabuwa don wace wata hudu amma haƙƙi ne na tsaye da ka kuma a nan da ke sharance in mutum ya hushi ko rantsuwa wata ɗaya biyu uku da mace bishiyoyinta ba ba ta dama ta ce ba ta yi daba ita yi da suke ta a wurin shari'a iya da dama har wata ke dan bai kwanta ba da ita tsawon wata bakin wata hudu ne dan mace mutum ta hushi ne wani abu daban dai dan namiji bai kai inda bai kai wata hudu ba ya ji kunci da bace ba ta dama ta yi karan shi ta ce ba ta yi daba ya yi su rukun ta lalabe shi kurin amma ba ta dama shari'a ta ce ya raba kurin wata uku yanzu je wajena ba ba raba ku Allah ba shi haƙƙin wata hudu zake jira bakin wata hudu ne Allah ba ki dama a raba an dawo ba shi ne magana kenan shi ne ila'i kenan rantsuwa ta maganar cewa ba na kwanci da mace to ko ka rantse sai a kawo ka dole kai ka fara dole ka yi kafara mutuwa dole ka yi kafara ka je ka ci gaba da zama kan sai ka rantsi ni da ke ha abara bara karkunci da ke ko a shekara guda to yanzu ya kawo ka in kana santa ka koma in baka santa ka sake ta in kana santa to ya kai kafara kafara rantsuwa zai in so shi kenan sai jajen matashi wannan hadisi kenan na ibn umar cewa إذا مضت الأربعة إذا مضت أربعة أشهر إن تتهوتي والتيوتا هوتي وقف المولي إذا ولي رسوا حتى تلك السياسة كذا أما ولا قال تلك بعد أورا من سكين هي سكين وما تقول سكين هكذا التيوتا هوتي شكل وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بدعة عشر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون يقفون المولي المولي رواه الشافعي nan shi suna misali ke cewa ya kiran tabi'i ne ya gamu da wasu habbai wajen goma sha wani abu goma sha sha biyu sha tara bita ka sha goma sha wani abu na sahabbai wanda na isko dukansu suna he wanda ya rantsuwa bai kwace mace don wata hudu ya yi kai ba ta gafi shi ya tsaye da shi shi ma na da ke suna mauli almauli suna kawo shi su tsaye da shi kenan karan ka koma ko ka sake ta sai ka fara ka koma wannan shine a takaice ina ga lokacin ya zogo ina ne kwada da alama akwai sauran bukatar na cikin guda ya ƙari ta cikin to Allah kai mu zai da su gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.